بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar Lahadi ɗaya ga watan safar shekara ta hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 27 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin wato Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barr namari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi Al-Imam Ibn Abdul Barri ya rasu a shekarar hijira ta 463. Wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin littafai masu bayani akan falalar ilimi da tsare-tsaren neman sa da kuma yadda ya kamata ainihin wato a mu'amalanci ilimi na addinin musulunci. A kafin mu shiga karatu babu laifi mu sanar da 'yan uwa abinda muka samu labari a daren nan da muka fita wato daren nan na lahadi na rasuwar mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta ɗaya daga cikin malamai masu kantawa a wannan majalisi wato dr yusuf yusha'u abdullahi wanda kamar da kuka sani lecturer ne a nan department na physiology a nan abu zaria kuma malami ne daga cikin malaman mu a nan kuma ɗalibi ne mai himma kwarai na hasabuhu kazalika wallahu hasibuhu mahaifinsa ya rasu a garin Kaduna a can unguwar wato tudun nufawa a Kaduna kuma da safen nan in Allah ya so za a yi masa jana'iza muna fata za mu takaita ma saboda akwai wasu mu da suke so su halarci jana'izan insha Allah ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya rike abin da ya bari Allah kuma ya ba iyalan shi hakuri da juriyar rashin sa Allah kuma ya sa mu cika da imani Malam Ibnu Abdul Barri in za a iya tunawa yana mana karatu akan a cikin babi na 43 a 34 inda yake cewa babu arabi albabun rabi wa salasun jami'un li nashr al babi da ya tattara maganganu wanda suke nuna falalar yada ilimi da hadarin da ke cikin boye shi ko sawarwari da shi lambar gaba ta 485 inda malai yake cewa an ibnu umara radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه ilimin da ba a furta shi ba a faɗan shi ba a jin shi a bakin kowa mutum yana da ilimi ya ɓoye shi baya gaya wa kowa wannan ka kanzin kamar wata taska ce ta dukiya la yunfaqu minhu ba a ciyar da komai daga gare shi kamar ka tara kuɗi ne baka ci baka sha baka kyauta baka sadaka baka taimakon iyaye baka baiwa ƴaƴa baka baiwa iyalai to zai ka zama wato kaga dai abin zargi ne kai a cikin al'umma sannan za ka takura wa rayuwarka ka zama baka jin daɗinta kai ma balantana wanda ji daɗinta sannan kuma wannan kuɗi ba za fa su ƙaru ba وعن سليمان الف... وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه daga Salman al-Farisi Allah ya ƙara masa yadda yace ilmun la yuqalu bih ka kanzin la yunfaq min ilimin da ba a furta shi ba a yayata shi kaman taska ce wadda ba a ainihin wato ciyarwa daga ita irin da waccan magana ce duk waɗannan guda biyu isnadojin su kyawawa ne wannan nabiyun al-imamu ad-dari ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa haka nan ibnu abi shaba a cikin musannaf haka nan abu khaisama a cikin kitabul ilm a cikin dogon zance da suka fitar su su abu khaisama daga magana sulaiman wanda ya rubuta sako zuwa ga abu dardai an ka koma can zaka gansa wa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake cewa la yu'khadhu 'ala al-jahili lam yu'khadh 'ala al-jahili 'ahadun bi talab al-'ilmi حتى أخذ على العلماء عهد ببذل العلم للجهال لأن العلم كان قبل الجهل يتي لم يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم ba daura wa jahili wato alkawari ko a daukan masa wato ko a daura masa wajabcin neman ilimi ba hatta ukhida alal ulama'i har sai da aka daura wa malamai ahadun alkawari bi badlil ilmi lil juhali sai da aka ce malamai ku ku je ku yada ilimi wajibi ne akan ku sannan aka ce wa dalibai jahilai ku je ku yi ilimi ku kawar jahilcin ku saboda mene saboda annal ilma kana qabla al jahali saboda ilimi ya samu kafin jahilci Allah yana halitta annabi Adam me Allah ya fara yi wa allama adam al-asma a kulla ilimi shike gaba da jahilci kamar kace yana ishara zuwa ga fadin Allah a cikin suratu ali imran da Allah yake cewa idza akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas ka ba su labarin ka tuna musu ka ambata musu alƙawarin da Allah ya dauka ga waɗanda aka baiwa littafi cewa wallahi sai kun bayyana mutane wala taktumunahu kar ku sake ku boye fanabaduhu wara zuhurihim amma sai suka yi watsi da shi a bayan bayansu washtaro bihi thamanan qalila suka dinga siyan abu kankani da shi Allah ya ce fa bisa ma yashtaru tar da irin abin da suke karba su boye ilimi kankanin abin duniya ya sa su boye ilimi to na kamar kace sayyidina Ali na ishara zuwa ga wannan nasi da masu da nasoshi masu ma'anarsa wa an wa an ibn al-qasimi daga Muhammad dan Qasim kale yace kunna idza wadda'na malikan mun kasance duk sa'ad da zamu ban kwana da Imam Malik sukan zo Madina su zauna tsawon watanni ko shekaru ko kwanaki su karatu a Imam Malik sannan sai kuma su bi ban kwana da shi su koma garin su ƙasar Andalus wani lokaci kuma su sake dawowa ya ce to mun kasance idan muka zo ban kwana da Maliku sai ya ce mana ya kula yana ce mana ittaqullaha ku ji tsoron Allah wan shuru hadha ilma ku je ku yada wannan ilimi wa allimuhu ku je ku koya ma mutane wala taktumu kada ku boye wannan ce wasiyar Imam Malik ya dade yana musu Malam sake cewa wa an ibn Shihab annahu kana yaqul daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri yana cewa faman kana indahu ilmun falyanshurhu ghayra jafin anhu wala ghalim fi duk wanda yake da wannan ilimi falyanshurhu to ya yada shi ghayra jafin anhu ba tare da yayi jafa'i ba wala ghalin fihi ko kuma ya zama yayi guluwi ba wato ya yada shi da, da tsaka tsaki ya faɗa abin da ya dace inda ya dace lokacin da ya dace ya faɗa ma wanda suka dace ya faɗa mawa malam yake cewa kuma har ila yau wa wa an ibn wa an ibn shahab daga ibn shahab annahu kana yaqulu ya kasance kuma yana cewa sami'tu samitu malikan wancan daga ibn qasim wannan kuma ibn shabin ko samitu abdul malik ibn marwan wa qad khatabana yawm al-fitr fa qal yace wata rana abdul malik dan marwan dan hakam ya mana huduba yana halifa ranar sallah sai yake cewa innal ilma yuqbadu qabdan sari'a ku sani shi wannan ilimi za a ainihin tumbuke shi za a dauke shi daga cikin ku daukewa mai cikin sauri faman kana indahu ilmun falyanshurhu wanda duk yake da wani ilimi afwan nayi tsallake ne wancan ko eh ma gama ibn shabi ce faman kana indahu ilmun falyanshurhu gaira jafin anhu wala ghalib fi na'am sai ya ce wa an sulaim ibn amir sulaim ibn amir al-kula'i al-khaba'iri al-himsi yana da hadisi ma a cikin muslim da al-kutub al-arba'a wato abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah yace kana abu umama ta yuhaddithuna fayukthiru abu umama albahiri radiyallahu anhu ya kasance yana yawan karanta mana hadisi yace fayukthiru sai ya yawaita ya ta kawo su ya ta kawo su thumma yaqulu sannan sai ya ce mana aqiltum kun gane kuwa fa naqulu na'am ce mun gane algata mala fa yaqulu sai ya ce ballighu anna to ku je ku isar mana da abinda faqad ballagnakum kamar yadda muka isar muku yara anna haqqan alaihi an yuhaddisa bi kulli ma sami yana ganin cewa wajibi ne akan shi duk abin da ya ji na ilimi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan shi ya karantar kuma ya karantar yana ainihin wato ganin cewa su ma waɗanda ya karantar wajibi ne musu wasiya da su je su ma su karantar idan haka baya fasa karantarwa ba kuma ya fasa kiran mutane zuwa ga izo su zo su ma su karantar kamar yadda aka karantar da su kullum haka yake radiyallahu anhu wa ardahu ina fata muna gane wannan wannan kenan sai malam ya sake cewa a ainihin wato lamba ta gaba ya ce wa an ja'afar ibnu barqan daga ja'afar ibnu barqan al-jazari malami ne cikin tabi'ai ya rasu a shekara ta 154 yace kataba ilaina umar ibn abdul aziz ya an ba shi wani aiki na wani kwamishina ko shugaban wata hukuma a wani gari cikin garuruwa sai halifan wannan zamani wato Umar dan Abdul Aziz rahmatullahi alaihi sai ya rubuta mai sako cewa amma ba'adu bayan haka mur ahlal ilmi wal fiqhi min jundika falyanshuru ma allamahumullahu azza wa jalla fi majalisihim wa masajidihim wassalam yace ina horanka da ka umarci malamai da masana fiqhu waɗanda suke cikin sojojinka komanda ne ko shugaban wata runduna to cewa waɗanda suke cikin rundunarka da suke da rabo a ilimi ka umarce su da cewa su yaɗa ilimi a cikin masallatai da majalisu ɗinku wassalam ce amince tabbata a gare ka ya rufe wasu kenan wannan shi ma ya tabbata da isnari wanda ke kyakkyawa malam ya ce wa yuqalu kuma ana cewa ma sina la ilmu bi mithli la amal bihi wa badlihi li ahlihi babu abin da ake yi a katange ilimi daga lalacewa, a tsare ilimi daga sawarwarcewa babu kama abu guda biyu. Al'amalu bihi, kana aiki da ilimin ka ba za ka manta shi ba. Wa bazluhu li ahlihi, idan kana raba shi a cikin mazowan shi cikin ɗaliban ilimi, cikin almajirai, cikin masu koya, cikin masana, in kana baza shi a cikinsu, to ba zai lalace ba. Wannan ilimin naka zai tabbata. Wannan kenan. malai sake cewa min hadisi mu'adhin al-juhani daga kuma hadisin mu'adh ainihin wato ibnu anas al-juhani kenan an abihi marfu'an zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anin nabi alaihi salatu wassalam qala nabi yace man allama ilman falahu ajru dhalika ma amila bihi amil wanda da ya karantar da wani ilimi to yana da ladan wannan aiki da yayi matukar ana samun wani aikin karantarwar da yana cigaba da samun ladan shi matakar ana samun wani na aiki da ilimin la yanqusu min ajril amili shay'un kuma ba tare da wani lada ya ragu a ainihin ladan wanda yake yin aiki da ilimin ba wannan kaga ya kawo shi marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isnadin kamar da malami taliki ya faɗa wato abin nan abin nan abul ashbal da yayi wannan sahih jami ban fadli yana cewa wannan hasanun ne fi shawahid asalin riwayar wadda ya kawo anan tana cikin sunan ta limamu ibnu maja al-qazwini ta hanyar ahmad ibn isa al-misri zuwa ga abla dan wahab al-misri zuwa ga yahya ibn ayyub shi kuma yace daga sahal dan mu'adhu dan anas daga babansa mu'adhu dan anas zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-busiri yana cewa a cikin zawaid sahal ibn mu'adh al'imamu ibn ma'in ya raunata shi haka nan al'ijili ya wasaka shi shi kuma ibn hibana ya ambace shi a cikin sikat ya kuma ambace shi a cikin addu'afa da haka sannan kuma ya ibn ayyub an ce bai riski sahal ibn mu'az ba da haka akwai yiwuwar a ce akwai inqita'i ko kuma akwai illa akalla kwaya biyu a cikin isnadin to da haka amma wannan wannan riwaya tana da shawahidu akalla guda uku na farko hadisin imam muslim ta hanyar jarir ibn abdullahi al-bajali hadisin man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha yana nuna tabbatar da samun lada ga wanda wani aikin alkhairi wani doka yi a aiki da shi haka nan akwai akwai hadisin idza mata ibnu adam qata anhu amalu illa min thalathin wanda shi ma liman muslim ne rawaito shi daga sahabi abu huraira wanda cikin lissafa aw ilmun aw ilmin yuntafa'u bihi haka nan akwai hadisin addalu alal khairi ka fa'ili wanda an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud da Abu Mas'ud al-Badri da wasu su da yake shi isnadin yana da dan rauni amma dai yana ya zama salih lil istishhad dan haka magana ce tabbatacciya fil jumla cewa wanda duk ya karantar da wani ilimi zai ci gaba da samun ladan duk wanda ya aiki da wannan ilimin da haka kana da ilimi to sai ka kokari ka karantar da shi malam ya ci gaba da cewa waƙalu kuma suka ce annaru la yanqusuha ma ukhidha minha ita wuta abinda aka sana daga jikinta aka je aka cinna a wani waje aka hura wani murhun wannan baya rage waccan wutan ko kaɗan walakin yanqusuha Allah tajida hataban abinda ke nakasa wuta shine kar ta samu karare ko karmami ko kirare ko itace wanda za ta ci haka abin da ke nakasa ilimi ba wai bayar da shi ba a rasa wanda za a ba shi ke nakasa shi wa kadhalika al-ilmu la yanqusu liktibasu minhu cirata daga cikin ilimi baya rage shi walakin faqadul hamilina sababu adami adamihi rashin samun waɗanda suke ɗaukan ilimi to wannan sababi ne akan tafiyar ilimi duk ilimin da ka koya in baka koyar da shi ba to zaka waye gari wata rana kamar baka san shi ba sai ka mamanta cewa ka taɓa koyar da shi eh ka taɓa koyan shi zaka ga baka iya komai a cikin sa ba saboda baka koyar da shi shikenan sai ya tafi kai asararsa wa qalu sai suka ce mala yace waruya an ali radiyallahu anhu annahu qala arwaito daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yana cewa man alima wa amila wa allama du'iya fi malakutis samawati wal azima wanda ya san ilimi ya yi aiki da shi kuma ya karantar da shi to za a kiraye shi za a ambaci sunan shi a cikin malakutus samawat aziman za a girmama al'amarinsa a cikin wato almala'ul a'la wa qad ruya hadha min kalamil masih alaihi salam ana ruwaito wannan da zuwa ga sayyidina isa alaihi salam ana danganta wannan magana zuwa gare shi malam yace wa akhadahu bakr ibn hammad bakar ibn hammad ibn samak wanda ya rasu a shekara ta 200 daidai mawaki ya ɗauki wannan magana ya maida ta cikin waka yake cewa wa idham ru'un amilat yadahu bi ilmihi nudi aziman fi sama'i musawwada duk sanda mutum ya zama hannunsa na aiki da iliminsa to za a kirayi sunan shi a cikin manya na can sama wa an ibn shahabin qala ma sabara ahadun ala al-ilmi sabri wala nasharahu ahadun nashari ibn shahab da kanshi yake bada labari muhammad ibn shahab az-zuhri yana cewa ban san wani mutum da ya haƙuri ya wahala a gurin neman ilimi irin haƙurin da na yi ba ko ban san irin mutumin da ya haƙura irin haƙurin da na yi a kan yaya ta ilimi ba wannan nuni zuwa ga duka bin sai an yi haƙuri neman ilimi sai an yi haƙuri yaɗa shi shi ma sai an yi haƙuri ibn shahabin babban malami sai da ya haƙuri a duka biyun sannan kuma duka biyun suna da talazumi da juna in ba a koya ba ba a iya yaɗawa in an koya ba a yaɗa ba kuma ba a yi abin da ya kamata ba eh ko babu laifi min babi at-tahaddus bi ni'matillah idan mutum ya faɗi irin wannan magana da ya faɗa ba alfahari yake yi ba eh aka ilimi yana buƙatan hakuri haka karantar da shi ma yana buƙatan hakuri wa ibn abbas qala muallimul khair yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hut fil bahr mutumin da ke koyar da alkhairi komai da ka sani a cikin halittun Allah suna roƙa mishi gafara hatta kifi da ke cikin ruwa yana roƙa mishi gafara a wurin Allah ubangiji madaukakin sarki wannan za a yi tunawa ya gabata a baya kuma hadisi ne sahihi duk da yake mawqufi ne ga ibnu abbasin yana cikin littafin musannaf na ibnu abi shayba haka nan arwaito irin shi daga muawiya afwan daga daga daga sayyid dan jubair daga daga shi ibnu abbasin afwan eh na'am sai yake cewa wa qala ibnu mas'ud wa qala ibnu mas'ud fi qawli ta'ala sayyidina abdullahi dan mas'ud yana fassara fadin Allah madaukake sarki da Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi cikin sautin nahli lalle ibrahim ya kasance ummatan wato shi kadai gayya ne shi kadai al'umma ne qanitan lillahi yana mai komawa zuwa ga da'ar Allah sai yace al'umma abin da yake ne kana ummatan yace al-muallimu lil khair ya kasance mai karantar da alkhairi ne shi walqanitu abinda ake alqanitu almuti' mai biya ga Allah wannan shi ma ya tabbata ibnu jarir ya rawaito shi a cikin tafsiri da abu nu'aym a cikin hilyatu al-awliya da kuma tabarani cikin mujamul kabir da al-imamu al-hakim abu abdullah a cikin al-musaddarak dukkanin su daga ibnu mas'udin da isnadi wanda yake ainihin malamai sun tabbatar da shi wallahu ta'ala a'lam yace wa qala abu umar ibnu abdul barr yace qad zakarna qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai mun ambaci fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace naddara Allahu ra'an sami'a maqalati aw sami'a minna hadithan thumma ballaghahu ghayra yace alherin Allah ya kai ga mutumin da ya ji wani bayani daga gare mu ya ji hadisin manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kiyaye wannan hadisin har ya je isar ga waninsa wa zakarna min fadli nashr al-ilmi wa karahiyati kitmanihi في كتابنا هذا في غير موضع منهما أغنى عن إعادته ها هنا كما من أنبتا أولا لتافي نام أولا يدبن دبن أغبا دبايا من أنبت بياني أكم فللر إلمي دا فللر تتراش دا فللر يادا شيتي باسم ممتا أنبا وقال ابن وهب ابن وهب يكي تيوا سمعت سفيان بن عيينة نجمالا سفيان بن عيينة ينا تيوا يقول ينا تيوا في قول الله تعالى غمد فدن الله waj'alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni Allah ya fara bakin ainihin Annabi Isa ya sanya ni mai albarka a duk inda nake mu'alliman lil khair yace ma'anan mubarakan mu'alliman lil khair haka sufyan ya fassara haka nan kuma aka to daga mujahid shi ma ya fassara wa fi ma kataba ba'd al hukama ila akhin lahu qala wani cikin masu hikima ya rubuta sako zuwa ga dan uwansa cewa wasu ila salu ibn abdullahi tustari rahimahullah an tambayi sahal dan abdullah at-tustari Allah ya masa rahama babban malamin nan cikin sufaye aka ce masa mata ya juzu lil'alimi an yu'alliman nasa yaushe ne ya kamata malami ya fara karantawa faqala yace idza arafa al-muhkamat min al-mutashabihat in dai zai iya bambance tsakanin muhkam da mutashabihi to ya zauna ya karantar wannan kenan sai malai yace al-babul khamis babi na biyar wa 30 da 30 wato na 35 jami'un fi adabil alimi wal muta'allim wannan babi ne da ya tattara maganganu akan ladubban malami da ladubban dalibi batu akan ladubban malami da dalibi malamai suna kulawa da wannan kwarai da gaske saboda muhimmancin shi wajen nagartar ilimi da kuma sauƙaƙe isar da shi da sauƙaƙe wa masu koyo su fahimci shi idan babu ladabi to ilimi ya lalace al'amarin shi ya sururuce martabarsa ta ɗaiɗaice ba shi da alfanu a cikin masu shi sam maimakon ya zama musu falala sai ya zama musu naƙasa maimakon ya zama musu hujja sai ya zama hujja a kansu da haka jama'a mu yi ƙoƙari mu kiyaye ladubba wato tsare-tsare da sanin ya kamata da mutunta kai da mutunta ilimi irin wanda aka sani da ilimin addinin musulunci Allah ya tsare mu malam ya fara da cewa an abi sa'id al-khudri qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu sa'id yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ta'allamul ilma ku koyi wannan ilimi wa ta'allamu lahu sakinata wal waqar kuma ku koyi natsuwa as-sakina natsuwar zuci wal waqar natsuwar jiki natsuwar gabobi ku zama wato natsatsu masu sanin ya kamata masu mutunta kansu da mutunta sauran al'umma wa tawada'u liman tata'allamuna minhu ku sunkuyar da kanku ku kankan da kai ku yi ladabi da biyayya ga waɗanda suke koya muku waliman tu'allimuna da kuma ɗaliban kuma ku yi musu ladabi da biyayya irin ladabin da za ku yi musu wanda ya cancance su mutuntawa da girmamawa kar ka zama malami ya ce wala takunu jababiratal ulama kar ku zama malama malamai jabbarawa jababira jam'u jabbar wato wanda suke masu karya mutane masu izza da ainihin girman kai da nunkufarci da rashin kirki da rashin mutunci kar ku zama haka wannan hadisi bai tabbata ma marfu'i amma ya inganta mauqufan wato zance na sayyidina Umar dan Khattab kamar yadda yake zai zo a nan gaba a lamba gaba ta 570 wa ibn Abbas radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala allimu wa yassiru wa la tu'assiru thalathan nabi sallallahu alaihi wasallam yace allimu ku karantar da ilimi wa yassiru ku sauƙaƙa wa mutane wa la tu'assiru kar ku kuntata wa mutane annabi faɗa haka salasan sau uku wannan shi kuma ya tabbata al'imamu abu haithama zuhair ibn harbin ya roto shi a cikin kitabul ilm sannan kuma ya tabbata daga mutane daban-daban cikin salaf sun faɗa haka kamar yadda yake cikin littafin alhilm na ibn abid duniya al'imamu ibn hibban al-busti a cikin littafin shi mai suna ruwan ukala ya zo da magana akan wata mas'ala irin wannan Uh, dangane da ainihin wato abin da ya shafi uh, wannan uh, kadiya da ake ambata a nan ta kunya da mutunci da hankali da sanin ya kamata inda yake cewa shi ibnu hibbana yace alwajibu alal aqil abin da yake wajibi ga mai hankali idza ghadiba idan yayi fushi yace wahtadda ya bata rai an yadhkura kasrata hilmillahi to ka fara tana yawan haƙuri dangana Allah ma'a tawaturin tihakihi maharimi tare da cewa wato abu ne mutawatiri cewa mu bayan Allah muna keta alfarma Allah wa ta'addihi hurumatihi muna tsallake ababen da Allah ya gindaya na ainihin wato haramci thumma yahlimu yahlimu wala yukhrijuhu ghaizuhu ila ad-dukhuli ila asbabil ma'asi sannan sai in ka tana ka sai kai hakuri yadda Allah yake haƙuri da kai fiye da haka ma Allah yake haƙuri da kai kada ka bari fushi ya fitar da kai daga ainihin wato ya shigar da kai cikin wani barna wata barna ta daban yace har ya kawo shi Ibn Hibban wata waka da wani malami suna Ibn Zanji al-Baghdadi ya karanta mai cewa ma shay'un asarru ila la'imin idza shatama al-kirama min al-jawabi mutarakatan la'imi bila jawabin ashaddu alayhi min murril azabi yace wa ma shay'un babu wani abu asarru ila la'imin wanda wato mutumin banza la'im fajiri mara kirki mara daraja babu abin da yake jin daɗi idza shatamal kirama in ya zagi mutane masu daraja min aljawabi ba abin da yake jin daɗi fiye da amsa mishi mutarakatul la'imi bila jawabin da haka barin mara daraja ka ki amsa mishi abin da ya faɗa ashaddu alaihi min murril azabi ya fi mai tsanani fiye da ɗacin azaba da za ka yi mishi eh kamar wani yake cewa idan ta kasafihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi as-sukut fa in menene kallamtahu farajta anhu wa in aradta wa in wa in kallamtahu farajta anhu wa in akhlaitahu kamadan yamutu ce idan ka idan wawaye magana karka bashi amsa abin da yafi maka alkhairi fiye da mishi magana shine kai shiru idan ka mishi magana to ka dadada mishi ne amma ka rabu da shi to sai ya mutu da bakin ciki to ba a kula wawa in yana magana sai a shiru a rabu da shi Allah shi kyauta yace a sama da mu koma sama da inda yake cewa wa qala wa ana taibun yasari ma ma uwiya shay'un fi shay'in azyana min hilmin fi ilmin ba wani abu da za a zuba a cikin wani kaga sun yi kyau sun dace da junansu fiye da aka zuba haƙuri da dangana a cikin ilimi shine a ƙasa gashi ke cewa Abu Hatim yana cewa ma dumma shay'un ila shay'in huwa ahsanu min hilmin ila ilmin ba abubuwan da za a gwama su da junansu kaga sun yi kyau sun yi albarka fiye da an gwama haƙuri da ilimi dattaku da ilimi wa ma udima shay'un fi shay'in huwa awhasha min adami hilmi fil alimi babu kuma abin da in an rasa zaka ga abu ya rikirkice babu amfani babu fa'ida fiye da a ce an samu malami kuma mara haƙuri, malami mara dattaku, malami mara sanin ya kamata, malami mara dangana. Walau kana lil hilmi abwani da a ce haƙuri yana da wasu iyaye guda biyu la kana ahaduhum al aqalu to da sunan baban shi hankali wal akharu samtu sunan uwarsa kuma shuru da su su zama mahaifansa. Ina fata muna gane wannan. Wa an wa an haila malai ƙara cewa wa an raja ibnu haywa قال يقول ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان ba abin da ya kai musulunci kyau a ce kuma ga imani ya masa kwalliya wa ma hasanal imana wa yuzayyinuhu taqwa ba abin da ya kai imani kyau a ce kuma tsoron Allah ya mishi kwalliya wa ma hasanat taqwa wa yuzayyinuha ilmu ba abin da ya kai taqwa kyau alhalin ilimi na mata kwalliya wa ma hasanal ilma wa yuzayyinuhu hilmu ba abin da ya kai kuma ilimi kyau alhalin a ce hakuri na mishi kwalliya wa ma hasanal ilma wai zai yi rifq shi kuma hakuri babu abin da ya kai shi a ce kuma ga arrifku wato bi a hankali yana yana yana mushi kulliya wa qala ba'd udaba'i fi hadha al-ma'na wani mawaki yake cewa al-ilmu wal hilmu hullata karamin lil mar'i idha huma ijtama'a yace da ilimi da hakuri da juriya waɗannan wasu sutura ce riga da wando ne na girma na daraja suka idan mutum ya same su suka haɗu gare shi kam min wadi'in sama bihil ilmu mutum da dama wanda yake wato makaskanci ilimi ya ɗaukaka shi wal hilmu da ilimi da haƙuri su ɗaukaka shi fanala sumuwa wartafa'a ya samu ɗaukaka ya sama sinwani la yastatimmu husnuhuma yace abubuwa ne guda biyu wanda kensu baya cika illa bi jam'in lidha wa dhaka ma'a sai an hada su su biyu kullu rafi'in kullu rafi kullu rafi'il bina aba'ahuma akhmalahu ma adaa fattada ya ce duk wani maɗaukaki wanda ya wulaƙanta ilimi da haƙuri to zai dawo ƙasa ya wulaƙanta ya yi ƙasa sosai. Wa ƙala wa an ibn Abbasin radiyallahu anhu ƙala liqahul ma'rifati dirasatul ilmi yace liqah shine kama a ce antidote magani da yake rike ilimi shine karanta shi ai ta karantawa ana tattaunawa shi yake gyara shi wa nabi juwayfa qala kana yuqalu jalisul kubara'a ana cewa ka zauna da dattawa da manya wa khalilul ulama'a kai abokantaka da malamai wa khalidul hukama'a kai cakuɗe ɗaya da masu hikima وقال عيسى بن مريم عليه السلام جالسوا من تذكركم billahi ru'yatu ku dinga zama da mutanen da in kun gansu ku tana Allah wa man yazidu fi ilmikum mantiquhu da wanda in ya magana za ku ƙara da ilimin shi wa man yargibukum fil akhirati amaluhu wanda kuma irin aikin sa zai sa ku kwadayin kuma ku yi aikin lahira wannan wanda za ku ci moriyar su kenan su za ku zauna da su walaqad ahsana ibn al-mubarak malan ibn al-bara yake cewa al-haqiqa ibn al-mubarak abdullahi dan mubarak al-marwazi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari tamanin da ɗaya ya kyautata haisu ya kulu inda yake cewa ayyuha talibu ilma aiti hammad ibn zaida yace faktabis hilman wa ilma thumma qayyiduhu bi qaidi yace ayyu ayyuha talibu ilma ya kai mai neman ilimi aiti hammad ibn zaidi ka je gun hammad dan zaid faktabis hilman wa ilma ka je ka samu ilimi ka samu haƙuri sun maƙayyiduhu bai ƙaidi sannan ka tauna ka rubuce shi hamad ibn zaid ibn dirham malami ne cikin manyan malaman musulunci kamar da aka sani rasuwarsa shekara ta ɗari ne da saba'in da tara daga cikin jalul jama'a imam zahabi na mashtaki da alhafiz sabt ɗaya ne daga cikin a'immatul islam kuma makaho ne amma ya haddace gaba da iliminsa allah ya gafarta masa eh ya ce wa zakara muhammad ibn hasan shaibani an abi hanifa ta ƙara muhammad ibn hasan shaibani ya ambata daga Abu Hanifa cewa yana cewa al-hikayatu anil ulama jin labaran malamai wa mujalasatuhum da zama da malamai ahabbu ilayya min kathir min al-fiqh yafi da dama daga cikin karatu li'annaha adabul qaumi saboda su labaran da zama daga da malaman zaka koyi ladubban su wa akhlaquhum da kuma halayensu wa an sharik ibn nahik al-khawlani qala qala li abu darda'i min fiqh ar-rajuli mamshahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu ma ahli al-ilm da gaskiya abin da ake gane mutum yana da fikihu yana da ilimi yasa abin da yake a ga yana tafiya yana shiga yana fita tare da malamai wa kana shafi'i rahimahullahu yaqulu man hafiza alqur'ana azumat hurmatuhu shafi'i yakan ce wanda ya dace alqur'ani wanda yake alqur'ani da aka ga wato alfarmasa ta daukaka ana girmama shi ko ina ba ana algata malam a ramma ya ranka ya gwani ya kaza kaza da an cewa na mahaddaci ne daga kowa na girmama shi ba haka bane wa man talaba alfiqha wanda ko fiqihu ya nema ya karanta nabula qadruhu alqadarin shi zai girmama zaka ga ana kira malami masana fiqihu wa man arafa alhaditha wanda ko ya koyi ilimin hadisi qawiyat hujjatuhu zaka ji shi da karfin hujja baya faduwa wa man nazara fi nahwi raqqa tab'uhu wanda ya karanci nahwu zaka ga wato daba'insa dabi'arsa tayi laushi zaka da saukin mu'amala wa man lam yasun nafsuhu lam yasun ilm wanda bai tsaya ya kare mutuncin kanshi ba to kasancewar shi mai ilimi wannan ba zai kare mutuncin shi ba wa qala umar maula ghafra umar maula ghafra yana cewa la yazalu alimu aliman ma lam yajsur fil umuri bi ra'yi malami bai gushewa ana mishi kallon malanta matakar bai yi ganganci ya dinga cusa san ran shi a cikin ilimin ba wa malam yastahi an yamshiya ila man huwa a'lamu minhu ko matakar bai ji kunyar ya ce bari ya tafi zuwa ga wanda ya fi shi ilimi ya koya masa matakar bai saka girman kai ba bai saka son zuciya ba to baya gushewa yana nan a matsayin mai ilimi yana ganin yan uwa masu albarka bari mu dakata a nan ba za mu cika karatun bayo irin yadda muka saba saboda muna so akwai yan uwa daga nan da za su tafi zuwa Kaduna don riskar jana'iza ta shi wannan bawan Allah mahaifin malam Uh, Dr. Yusuf wanda Allah ya mishi rasuwa kamar da muka ambata a farko Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mana gaba da sauran mamatan mu da na raye da na mamata gaba daya cikin malamai da iyaye da ƴan uwa da dangi da sauran musulmai gaba ki daya wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah